أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai wato ta sunna tv eks kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya bamu iko muka sake saduwa da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa sushi. kamar yadda dai muka sani ko yadda yan uwa masu bibiyar wannan darasi suka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko shine daf'u'i hamil ittirabi an ayatil kitab na ash-shaykh Muhammad al-Amin shanqiti al-allamatul qur'ani da kuma as'ilatul qur'ani al-karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi mun hada su ne ba mu karanta wani littafi ba daban saboda wani zai kawo wata aya wani kuma malamin ba zai kawo wata aya ba daga cikin waɗannan malamai guda biyu wani lokacin kuma za su iya kawo ta bayanan sai ka iske wani ya faɗi abin da wani bai faɗa ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan Allah Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makumunmu da mu da ku gaba daya mas'alan mu ta gaba za mu tashi ne a cikin littafin daf'o'i hamil ittirabi an ayatul kitab wato a ƙarƙashin mas'ala ta 42 a suratu ali imran aya ta 55 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala idh qala Allah ya Isa lokacin da Allah yace kinan ambata ma mutanenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah yace ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika ni ne mai kashe ka wa rafi'uka ilayya kuma mai ɗaukakar da kai zuwa gare ni aya ta 55 a cikin surtu Ali Imran malam yace hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai daraja yutawahhamu min zahiriha za a fahimta a zahirinta wafatu Isa mutuwar annabi Isa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam wato tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa fi ayati fi ba'd aya fi ba'd al-ayati yazo a cikin wadansu ayoyi ma yadullu ala khilafi zalik abin da yake nuna sabanin wannan ka qaulihi kamar fadar Allah wa ma qataluhu busu kashe shi ba kenan damiri yana kuma zuwa ga annabi Isa a cikin suratul nisa wa ma salabuhu kuma ba su tsige shi ba kamar yadda su suke iddi'ai su abin nan wato kiristoci kenan cewa an kashe annabi Isa kuma an tsige shi wal iyadu billah walakin shubbiha lahum sai dai wato an sanya musu kaman ceceniya ne da wani sai abin ya rikita a gare su suratul nisa aya ta 157 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah wa in min ahlil kitabi babu wanda daga cikin ahlul kitab illa la yu'minanna bihi la yu'min la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi shi annabi Isa kenan an gane ko qabla mautihi kafin mutuwarsa malam yace suratul nisa aya ta 159 alama fassaraha bi ibnu abbas abinda ibnu abbas ya fassara wannan aya fi ihdar riwayatain daga ɗaya daga cikin riwayoyin da aka yi daga gare shi kenan akwai wata riwaya wadda ba wannan ba wa abu malik da kuma abu malik wal hasan da hasan wa qatada da qatada ina fata an fahimci ni galibi a cikin littafan tafsiri an kace al-hasan an kai shiru ba ana nufin al-hasan jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ana nufin al-hasan al-basri wa qatada da kuma qatada wa ibn zaid da ibn zaid wa abu huraira da abu huraira wa dallat ala sidqihi al-ahadith kuma wannan fassara ta cewa qabla mautihi yana komawa ne zuwa ga annabi isa ba yana ga komawa zuwa ga ahlul kitabi ba an gane ko domin fassara tana bambanta in an maida damiri zuwa ga annabi isa cewa qabla mautihi kafin mutuwar annabi isa kina annabi isa bai mutu ba zai sauko amma an ce qabla mautihi kafin shi ahalul kitabi ya mutu sai yayi imani da annabi isa ya yarda da cewa da'awar da yazo da ita ta gaskiya ce malam yace to wadallat ala sidqihi abin da ya nuna gaskiyar wannan tafsiri na waɗannan magabata al-ahadithul mutawatira hadisai mutawatirai wa ikhtarahu ibn jarir ibn jarir at-tabari ya zabi wannan fassara wa jazama ibn kathir bi annahu al-haq ibn kathir ya yanke magana cewa wannan shine gaskiya min anna qawluhu cewa maganar Allah subhanahu wa ta'ala qabla mautihi ay mauti Isa kafin annabi Isa ya mutu alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam wato tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shugaban halittu shugaban annabawa to tunda wagga aya ta ce inni mutawaffika ni mai kashe ka ne ta nuna annabi Isa ya mutu wannan kuma ta nuna a'a annabi Isa zai sabko karshen duniya qabla mautihi wal jawabu malin yace to amsa an hadha daga wannan iskali wannan rikitarwa min thalathati aujuhin akwai amsa guda uku al'awwalu magana ta farko anna qaulahu ta'ala fadar Allah wato mutawaffika da Allah ce inni mutawaffika la yadullu ala ta'yinil waqti ba ya nuna lokacin da bai tantance lokacin da za a kashe shi annabi Isa din ba wala yadullu ala kaunihi qad mada kuma ba shi ke nuna cewa mutuwar ta gabata ba an gane ko wa huwa mutawaffihi qat'an yawman ma lalle tabbas Allah zai kashe annabi Isa wata rana tunda kullu nafsin za'iqatul maut kuma ya ce falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid a cikin suratul ma'ida walakin la dalila ala anna zalika al-yawma qad mada ba shi ke nuna cewa ba wannan yinin ya wuce wa amma atfuhu wa rafi'uka amma fadar Allah subhanahu wata'ala da aka yi atafi ila qawlihi mutawaffika da aka hada ta akan wato wa rafi'uka ilayya fala dalila fihi ba shi ke nuna dalilin annabi Isa ya mutu ba. Li'itbaƙi jumhuri ahlin lisanin arabi domin itbaƙi an ce ijma'i kenan ittifaƙin waɗanda ko abin nan waɗanda sun kasan yaren larabci kenan jamhur mafi yawanci amma na itbaƙi an ce itbaƙi dukkan sun yi baki ɗaya. Ala annal wawa dukkan malaman larabci sun tabbatar da cewa ita wawun la taqtadi tartib ba ta nuna at-tartib jerantawa walal jam' kuma ba ta nuhin hadawa cewa duk abin da aka ba wancan shi ma wancan ya tabbata da shi misali da Allah subhanahu wataala cewa atimul hajj wal umrata lillah a cika aikin hajji da umra don Allah kaga aikin haji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci umra kuma bata daga cikin rukunin musulunci ko mun ce umra wajibi ce ko sunna almuhimmu dai bata daga cikin rukunin musulunci kidan kaga ba ita ke nuna an hada su bane cikin komai da komai wa inna ma taqtadi mutlaqat tashrik abinda take nufi shine an hada abubuwa amma ba ana nufin hukuncin su yazo ɗaya ba wa qadid da as-sirafi wani malami da ake cewa imamu sirafi was-suhaili da imamu suhaili mallan yace sun kira yadda ijma'an nuhati ala zalik sun ce malaman nahau sun yi ittifaqin cewa al-wawu la tufidu tartib wala al-jam' mallan yace wa azahu aktharu lil muhaqqiqina amma da yawa daga cikin malamai sun ce mafi yawanci ba wai ijma'i bane kenan wa huwa al-haqqu mallan yace shine kuma gaskiya abinda suka faɗa na cewa wato abin nan mafi yawanci ba duka ba don haka cewa abu an yi ijma'i kansa yana buƙatar wato ai hattara an gane ko domin lokacin ijma'in ana son a san wani ijma'i ne ijma'i ne sukuti ko ijma'i ne qat'i in muka duba akwai littattafan ijma' wato akwai al-ijma' na ibn al-munzir a cikin fiqhu akwai maratibul ijma na wato ibnu hazm akwai naqdu maratibul ijma na abin nan na shaykhul islam ibnu taymiya almuhimmu dai ba duk abin da anka ce an kai ijma'i bane an yi ijma'i kansa ko ijma'i kan wata mas'ala ta fiqhu ko ijma'i a cikin tafsiri kadiba cikin littafin at-tahrir fi usul at-tafsir na ustaz dr musa'id at-tayyar ya kawo babi akan bayani kan ijma'i wanda ya shafi tafsiri na alqur'ani mai girma malam yace khilafan lima qalahu mutrab qutrub sabanin abin da imamu qutrub yace ɗaya daga cikin manyan manyan malaman lugha da ake malakabi da qutrub wal farra'u da imamul farra wa sa'lab da imamu sa'lab wa abu amr kalima ta sa'lab tana nufin dila amma nan sunan wani malami ne wa abu amr tana yiwa saboda tsananin wayonsa aka sanya masa suna haka wa abu amr az-zahid da imamu abu amr az-zahid wa hisham da kuma hisham wa shafi'iyyu da imamu shafi'i min annaha tufidu tartib cewa wawun tana nufin wato at-tartib za a bi jerantawa li kasrat istimaliha fihi domin wato an yi amfani da ita wato a cikin shi wa qad ankara sirafiyu imamu sirafi yayi inkari yayi musun thubuta dhalika alqawli an al-farra cewa wannan magana ta tabbatar ga Imam al-Farra qala yace wa qala yace wa lam ajidhu fi kitabihi ban same shi a cikin littafin sa ba kenan to wannan kuma cewa bai same shi a cikin littafin sa ba shin duka ya san littafan sa sannan kuma a'a wannan maganar ya faɗe ta ne ɗalibansa suka ruwaito cewa maganar bai faɗe ta ba yana buƙatar sai an tantance wa qala waliyuddin wani malami da ake kira waliyuddinu ya ce ankara ashabuna nisbata hadha alqawl ila shafi'i wato mutanen mu sun yi inkarin wagga magana da anka danganta zuwa ga imamu shafi'i aka ce ya ce alwawu tufidu tartib hakahu anhu sahibu ad-diya'u lamia wanda ya yi hikaya wannan magana wanda ya littafin ad-diya' al-lamia ina fata an fahimci ni to malam yace wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abda'u bima bada Allah bihi zan fara da abinda Allah ya fara da shi cikin hadisi na Jabir ibn Abdullah cikin sahih Muslim hadisi na bayanin aikin haji wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya dauki wannan hadisin saboda tsawonsa ya fitar da yadda ake gabatar da aikin haji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata risala ce mai kyau dalibin ilimi ya gane ta sannan kuma abu ne mai kyau kuma akwai Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan wato a cikin suratul Hajji Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yayi bayani kan aikin haji abin da ta sama kusan safha 300 da wani abu shi ma Sheikh Saud Shiraim ya yi doktorakinsa ne a cikin aikin haji kuma ya ɗauki wani littafi na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya tace wato tsarinsa ma'ana ya yi littafi akan wato aikin haji uqudul jiman fi tahdhibi al-manasik min adwa'il bayan dan haka dai mutum yana iya bincika cikin wadannan littattafai dan ya ga hujjojin malamai akan wato aikin haji almuhimmu dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce abda'u bima bada Allahu bih zan fara da abinda Allah ya fara da shi yani as-safa malam yace yana nufin as-safa dukin safa kenan la dalila fihi ala iqtida'i hat tartib ba shi ke nuna tana nuna dai wato an jeranta abu ba an gane ko domin da Allah ce inna safa wal marwata kaga sai da ya fara da safa sannan ya kai marwa wa bayanu zalika bayanin wannan dalilin da ke nuna cewa ba wannan ke nuna alwawu tufidu tartib ba huwa ma qalahu al-fihri abinda Imam al-Fihri ya faɗa an gane ko wanda ake kira Ibn Tilmisani Ibn Tilmisani ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da ya kawo abin nan yace kama zakar anhu sahibu diya'ul lami' kamar yadda sahibu diya'ul lami' ya ambata daga wannan malami wa huwa shine kama annaha la taqtadi tartib abinda wawun dama ba ta nuna at-tartib jerantawa ma'ana ba dole bane in an kawo wani abu gaban wawun sai an kawo wannan sannan kuma walal ma'iyya kuma ba ta nuna cewa abubuwan suna tare yana yiwa wannan ya zo sannan kuma wannan ya zo ko ko wannan ya afku sannan wannan ya afku kaza fa kadhalika la taqtadi al man'a wato minhuma kuma ba ta hana a ce a'a ba tare suke ba ko ba za a iya jiranta su ba ma'ana dai ita tana nan matsayinta in an kawo ta to ba tana nuna abu sun zo jere ba tana yiwa sun zo jere tana yiwa su zo jere ba tana yiwa abin nan yana haɗe tana yiwa abin nan ba haɗe yake ba sannan kuma tana yiwa suna tare kuma tana yiwa ba tare suke ba almuhimmu dai faqad yakunu al-atfu biha ma'a qasd al-ihtimam bil awwal domin yana yiwa dalilin da yasa aka fara aka hada abubuwa aka fara da na farko aka kawo wawun don saboda nuna muhimmancin abu ka qaulihi kamar fadar Allah ta'ala inna safa haqiqa wato safa wal marwata da kuma marwa duwatsu ne guda biyu min sha'airillah suna daga cikin wato manya-manyan alamomi na ibada jam'i ne na sha'ira an gane ko waɗanda abubuwa waɗanda suke suna nuna musulunci ko kuma ƙarfin musulunci ko ƙarfin musulunci ga wuri ko a cikin al'umma wannan ita sha'ira tana daga ciki kamar kiran sallah ayi kiran sallah zai bambanta ƙasar da musulunci yake da ƙarfi da ƙasar da musulunci bai da ƙarfi da abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a keta alfarman waɗannan, la tuhillu sha'a'ir Allah wala shahar al-haram. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna duk wanda ya kiyaye waɗannan to shine mafi alkhairi shine alkhairi gare sa a wajen Allah. Zalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Sannan kuma Allah ya nuna cewa wanda duk ya kiyaye waɗannan yana nuna cewa yana da tsoron Allah. Zalika wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Malam yace to kenan wannan ya nuna an yi muhimmanci an nuna muhimmancin ne shi as-safa بدليل الحديث المتقدم saboda hadisin da ya gabata da yace abda'u bima bada Allahu bihi kenan ya nuna cewa ya himmantu da shi ina fata an fahimci ni malin yace wa qad yakunu al-ma'tuf biha murattaban yana yiwa kuma a zo da shi yana jere kamar ya fadar ka kauli Hassan kamar yadda Hassan yace hajauta Muhammadan wa ajabtu anhu kayi zambo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ni kuma na wato mayar maka da martani nan ba ana nufin na amsa ba kenan amsawa irin ta mayar da martani ake nufi kaga nan ta nuna cewa sai da aka yi wancan zambon sannan aka mayar da martani kenan nan ta nuna sun zo jere ina fata an fahimce ni ala riwayatil waw malam yace akan riwaya da anka kawo ta wawun kenan akwai riwayar da ba wawun bace kenan sai zamanto babu shahidi anan wa qad yuradu biha al-ma'iyya kuma wani lokaci tana zuwa tana nufin tare ita wawun din fa anjaynahu sai muka tseratar da shi annabi wato nuh kenan a cikin suratu wato abinna al-ankabut aya ta 15 wa ashabas safina da kuma mutanen da suke cikin jirgin ruwa ma'abuta safina kenan jirgin ruwa tare ko Allah subhanahu wataala ya tseratar da su wa qawlihi da fadar Allah wa jumi'a ash-shamsu wal qamar aka haɗe rana da wata kina aka game su wuri guda a cikin suratul qiyama idan qiyama wato ta tsayu ko abin da aka fara busa kaho za a haɗe su gaba ɗaya dan haka dai walakin la tuhmalu ala tartib wala al ma'iyya wala ala al ma'iyya illa bi dalilin munfasil kinan ba a ɗauka cewa wawan tana nufin jere suke ko ko abubuwan suna tare sai an samu dalilin da yake nuna haka sai an samu qarina haliyya ko qarina lafziyya an gane ko qarina lafziyya an faɗa ko kuma qarina haliyya ta fuskar hali za a iya fahimtar abu kaza ya gabaci kaza wannan amsa ce wadda malam ya bayar kenan cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ba shi ke nuna ba sai Allah ya kashe annabi Isa sannan ya ɗaukakar da shi kenan yana yiwa sai ya ɗaukakar da shi daga baya sai ya kashe shi don ita wawun la tufidu tartib kan wani ya lube da wannan aya kamar ƴan mu'tazila da waɗanda suke al-aqlaniyun da sauransu waɗanda suka bi irin wannan fassara malam yace amsa ta biyu al-wajhu thani fuska ta biyu wadda za a bada amsa anna ma'ana mutawaffika cewa da Allah ce inni mutawaffika ai mun, wato munimuka zan saka bacci anamahu nama yayi bacci anamahu ya sanya shi bacci kina ana ana nufin zan sanya ka bacci wa rafi'uka ilayya sannan in daukakar da kai fi tilkan nauma a cikin wannan bacci da kai kinan da Allah dauki annabi Isa zuwa sama ma'ana wato sai da ya sa shi bacci وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم يا ذو cikin القرآن mai girma in ji mallan ana amfani da kalima ta alwafa ana nufin naum bacci fi qawlihi fadar Allah wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah shine yake sanya ku bacci da daddare nuna kasawa dan adam kenan kullun dan adam ya bacci ransa yana hannunwa yana hannun Allah subhanahu wataala tare da ta'addancin dan adam kuma wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah ya san abin da kuka aikata bin nahari a cikin yini suratul an'am aya ta 60 wa qawlihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karbar rayuka hina mautiha a lokacin da za su mutu wallati lam tamut fi manamiha da wadda kuma bata mutu ba a cikin baccinta kenan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalma ta tawaffi yana nufin bacci an gane ko domin mi domin ya ce wallati lam tamut fi manamiha da wadda bata mutu ba kenan at-tawaffi ana itlaqin shi akan mutuwa kuma ana itlaqin shi akan bacci وعزى وعزى وعزى ابن كثير هذا القول للأكثرين malam yace ibnu kathir ya danganta wannan magana zuwa ga mafi yawancin malamai na cewa nan inni mutawaffika ana nufin zan saka bacci wastadalla bil ayatayn al mazkuratayn kuma ya kafa hujja da ayoyi guda biyu waɗannan da aka kawo kenan wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadar Allah subhanahu fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi alladhi ahyana godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu ba da ma amatana bayan ya kashe mu alhadith hadisi wanda wato Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wato rakami na 6312 hadisi na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu an sannan kuma ya fitar da shi daga hadisi na Abu Dharr an gane ko ya fitar da shi hadisi na Abu Zarrin hadisi na dubu shida da ɗari uku da ashirin da biyar. An gane ko Imamu Muslim kuma ya fitar da shi daga hadisi na Barra dan Azib hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da sha ɗaya. To kaga wanda wannan hadisi shi ma yana, yana ƙarfafa ma'anar cewa nan bacci ake nufi ba kashewa ba irin ta mutuwa. Alwajhu Thalith Malam ya ce amsa ta uku anna mutawaffika an gane ko da an ka ce mutawaffika ismu fa'il ismu fa'il tawaffahu ismi ne na ai na mai aiki a larabci shi ake kira ismu fa'il tawaffahu na cewa ya kashe shi to sai a ce mutawaffi mai kashewa mutawaffa kuma wanda aka kashe idza qabadahu idan ya karbe shi wa hazahu ilaihi ya taro shi zuwa gare shi wa minhu qawluhum yana daga cikin su fadar maganar su tawaffa fulanun dainahu wane ya karbi bashin shi gaba daya idza qabadahu ilaihi lokacin da ya karbo shi zuwa gare shi fa yakunu ma'ana mutawaffika ala hadha qabiduka minhum ilayya hayyan ma'ana zan cirike ka daga su kafiran da suka yi kokarin kashe ka zuwa gare ni hayyan kana raye wa hadha alqawl huwa ikhtiyar ibn jarir wannan shine abin da shaykhul mufassirin ibn jarir at-tabari ya zaba inji malan wa amma al-jam'u bi annahu tawaffahu sa'atin aw ayyaman thumma ahyahu fa adh-dhahir annahu min al-isra'iliyat amma da aka cewa al-jam'u bi annahu tawaffahu sa'atin Allah ya kashe annabi Isa wato waɗansu ‘yan lokuta kaɗan au ayyamin ko ɗansu kwanaki sun ma ahyahu sannan ya rayar da shi kenan sannan ya ɗaukakar da shi sun kajuwa kenan bayan ya rayar da shi ya kashe shi ɗan lokaci ko kwanaki sannan ya rayar da shi sannan ya ɗaukakar da shi fa zahiru annahu min al-isra'iliyat shi wannan yana daga cikin isra'iliyat inji mallan zahirin abin da yake nufi kenan an gane ko wanda an yi riwaya an wahbi bin munabbih an gane ko da kuma ibnu ishaq duka ibnu jarir at-tabari yayi wannan riwaya wato gare su wa qad naha sallallahu alaihi wa sallam an tasdiqiha wa takdhibiha mallan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana wato a gaskatar da isra'iliyat ko kuma a ƙaryata ta an gane ko isra'iliyat abu ne wanda aka rawaito daga bani isra'ila shi ake ce mishi isra'iliyat wanda kuma malamai sun yi bincike akan wannan akwai wani littafi al-isra'iliyat ina ganin fil kutub tafsir wal hadith wanda bincike ne aka yi don tabbatar da waɗanda suka inganta da waɗanda su inganta ba ko bayani kan hukunce hukuncen su a cikin shari'a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da Isra'iliyat hadisi ne la tusaddiqu ahlul kitabi wala tukadhibuhum kada ku gaskata ahlul kitabi kada ku ƙaryata su to wannan shine hadisin da malam yake ishara zuwa gare shi sai dai malamai suka ce a'a abinda ake nufi idan muka samu aya ta gaskata abin da ke tare da su shi qur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi ne idan muka samu aya ta ƙaryata abin da ke cikin littattafan su kenan wannan yana daga cikin wanda suka kaga dama alqur'ani Allah ya ce wa muhaiminan alaihi mai shaida ne akan waɗanda littattafai kenan idan abu ya zo cikin su ya saba ma alqur'ani ba tare da an shafe hukuncin sa ba to wannan yana nuna cewa zuke ta mallace ƙarya ce aka yi wanda ba mu san hakikanin gaskiyarsa ba babu aya babu hadisi wanda ta ƙaryata babu wanda ta gaskata sai mu kame bakin mu kada ya zama to yana daga cikin maganar Allah mu zo mu ƙaryata ta ina fata an fahimce ni to wannan amsa guda uku waɗanda malam ya bayar a ƙarƙashin wannan aya ta inni mutawaffika wadda take nuna cewa wato annabi Isa ko dai a ɗauke shi na farko alwawu la tufidu tartib dan an kawo wawun tunda an fara kawo mutawaffika ba shi ke nuna jere suke ba kenan ba shi ke nuna abin nan ta gabata ba mutuwa ta gabata ko ku a ɗauke shi matsayin bacci ake nufi ko kuma ɗinsu malamai suna nufin a karɓa abu gaba ɗaya kinan Allah ya ɗauke shi ne da jikinsa da ruhinsa gaba ɗaya ba rushin ɗaya aka ɗauka ba kuma ba jikin ɗaya aka ɗauka ba wannan shine abin da malam ya kawo ƙarƙashin wannan aya to yanzu za mu koma cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdulkadir arrazi a ƙarƙashin matsala ta ɗari da shida a shafi na arba'in da bakwai malam yake cewa fa in ƙila idan aka ce kai fa ƙala ya aka yi Allah ya ce in ni mutawaffika ni ne mai kashe ka rafi uka ilayya kuma zan ɗaukakar da kai wallahu ta'ala rafa'ahu Allah ya ɗaukakar da shi walam ya tawaffahu kun bai karɓi ransa ba tunda hadisai mutawatirai mun faɗa cewa sun tabbatar da wannan sabani abinda ƴan mu'tazila suka tafi akan shi mu'tazila da kuma ƴan qur'aniyun da sauransu waɗanda suke cewa annabi Isa ya mutu قلنا مالن يتي لما حدده اليهود اليهود بالقتل لوكacin da yahudawa suka yi narko suka kyace annabi isa suka yi alƙawalin kashe shi basharahu Allah bi annahu Allah ya masa bushara cewa innama yaqbidu ruhahu bil wafati la bil qatl shi malam ya kawo ta fassara ma cewa Allah nayi mai bushara cewa lalle lalle ni ne zan kashe ka ba kashe ka za a yi ba ina fata an fahimci ni kenan malam shi ya tafi cewa bushara ce aka yi ma annabi isa wal wawu la tufidu tartib kuma wawun ba ta nuna jirantawa kamar yadda malam ya faɗa mai daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab fala yalzamu min al aya mautuhu qabla raf'ihi ba shi ke nuna cewa ba daga fahimtar ayar za mu fahimci cewa annabi isa wato ya mutu kafin a ɗaukakar da shi asani na biyu amsa wadda malamai suka bayar anna fihi taqdiman wa ta'khiran akwai gabatarsuwa da jinkirtawa ai inni rafi'uka ni ne zan ɗaukakar da kai wa mutawaffika kuma ni ne mai kashe ka kenan ma'ana asalin maganar zan ɗaukakar da kai sannan kuma in lokacin mutuwa kai ni zan kashe ka wasalisu malam yace amsa ta uku anna ma'anahu qabiduka min al-ardi tamman zan karbe ka daga ƙasa gaba ɗaya in cira ka kenan wafiyan kana cikakke fi a adaika daga banka wa jasadika da jikinka lam yanalu minka shay'an bus taba komai ba bus cire hannunka ba ko kafarka ko farcenka ko abin da ya kama da haka an gane ko min qaulihim yana daga cikin fadar larabawa kenan an kafa hujja da wannan magana da aka faɗa shi wato kenan yana daga cikin abin da Allah ya amfani da shi irin fadar da cikin larabci ake yi a ce tawaffaitu haqqi ala fulanin na karbi haƙi na kaf ga wani idza stawfaitahu tamman wafiyan idan ka karbi haƙinka gaba daya ba tare da wato ka bar wani abu ba arrabi'u na hudu anna ma'anahu inni mutawaffika fi nafsika bin naumi zan kashe ka kenan cikin ranka da bacci min qawlihi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shine mai karɓar rayuka lokacin da suka mutu wallati lam tamut fi manamiha kenan atafina ai Allahu yatawaffal lati lam tamut fi manamiha wadda bata mutu ba Allah yake sanya ta bacci dan mu fahimci dalilan da yasa malamai suka kawo wannan aya suratu zumar aya ta 42 wa rafi'uka ilayya zan ɗaukakar da kai zuwa gare ni kenan inji malam wa anta na'imun kana bacci hatta la takhaf habba zaka ji tsoro ba bal tastaiqizu wa anta fi sama zaka wayi gari kana a cikin sama ma'ana kinan zaka tashi kawai sai ka kanka kana a sama domin ɗaukaka a tashi da mutum sama abu ne wanda yake na da ban tsoro hikima ce ta ubangiji to ƴan uwa musulmi nan mun ji abin da malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan aya illa abin da nake son in ɗan ƙara kaɗan ƙarƙashin wannan magana shine abu na farko bayanin da muka taɓa yi cewa akwai abin da ake kira al-mushtarak kaga nan mutawaffi wasu sun dauke shi da cewa za a dauki kalima ce tana daukan ma'anoni daban-daban shi yasa kullum muke kira zuwa ga dalibai kalima tana iya daukan ma'ana daya biyu uku kai idan ka ji fassarar da baka sani ba ka kuskurantar da ita ko ka nuna babu ita ko ka nuna dole sai fahimtar kaza a dauka kenan kana son ka mai da addini kamar naka ne kai kaɗai duk abin da ka fahimta shine addini abin da ka fahimta ba ba addini bane kaga nan mutawfika wasu sun ce bacci mutawaffika wasu sun ce mutuwa kuma duk qur'ani ya amfani da wannan kenan kaga ashe wani in ya saba maka ba dole bane shine akan kuskure ba dole bane kai ne akan gaskiya ba dole bane kuma kai ne akan shine akan gaskiya kai ne akan kuskure yana da kyau mu tafi a hankali sannan nan mun tafa hada kuma cewa wawun tana ishtiraki tana da ma'anoni daban-daban wani ɗaya daga cikin ɗalibai yayi bincike doctora kinsa akan alwawu kawai yadda wawun take tasiri wajen fitar da ma'ana kaga nan a cikin aqida wawun tayi tasiri domin nan inni rafi'uka inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wadansu malamai suka ce asalin sa rafi'uka ilayya wa mutawaffika alwawu la tufidu tartib to amma dole zan dan bada misali kenan wawun tana daukan ma'anoni daban-daban daban-daban daban kaga ko cikin aqida da wani mutum yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma sha Allah wa shaita da abinda Allah ya so da wanda ka so sai ce aja'altani lillahi niddan ka sanya ni kishiya ga Allah sai ce wato kakkace abinda Allah ya so da wani sai kace ma sha Allahu thumma sha fulan kaga ashe wawun tana tasiri a cikin aqida da tafsiri da fitar da hukumce hukumce a shari'a da kuma fahimtar masu hadisai ma'ana na wawun ta ke dauka wagga wace wawun ce i'tiradiyya ce wawul atfi ce wawul ibtida'i ce wace ce ya kamata mutum ya fahimci irin waɗannan ababen Allah ya gane da mu to wannan abu na farko kenan sannan kenan akwai ishtiraki cikin fi'ili akwai ishtiraki cikin suna akwai ishtiraki cikin harafi mun faɗi wannan abu na gaba me yake nuna alwawu la tufidu tartibi bayan abinda malamai suka kawo zan dan ƙara misali a cikin alqur'ani Allah yake cewa a cikin suratul furqan wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda yabituna suna kwana wato li rabbihim ga ubangijinsu sujjadan wato suna kwana sujjadan li rabbihim suna sujjada ga ubangijinsu ko sujjadan wallazina yabituna li rabbihim waɗanda suke kwana dare li rabbihim don ubangijinsu don saboda Allah sujjadan suna sujjada kenan shi li rabbihim yana iya ta'alluki da sujjadan kuma yana iya ta'alluki da yabituna ko kuma ya zamanto sun yi tanazu'in sa an gane ko kenan in mun ce sujjadan li rabbihim muta'alliq ne in kuma ce li rabbihim wato yabituna li rabbihim sai ya zamanto allamu lit ta'lil ko ko littaqwiyatil fi'l ko abin da ya kama da haka littalil kenan dan saboda ubangiji ala ayyati hal sai Allah ce sujadan wa qiyama suna masu sujada kuma suna masu tsayuwa to a tsarin sallah ta masu hankali shine cewa in za a yin sallah tsayuwa ake fara ko sujada Allah ce sujadan suna masu sujada wa qiyamun kuma suna masu tsayuwa shin sujada za a fara a cikin sallah ko mi ko tsayuwa to kaga wannan tana daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da ita misali kuma ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in kaga maryamu ki da ga ubangijinki ki wasjudi ki sujada warka'i ma'ar raki'in ki ruku'i ta da masu ruku'i kaga nan sai aka ce wasjudi ki sujada warka'i ki ruku'i idan za a yin sallah ruku'i ake farawa ko sujada kaga dole sai an fara ruku'i sannan ayi sujada kina alwawu la tufidu tartib an gane ko duk da yake wasu malamai sun ce nan wasu judi ki sallah ke kadai warka ima arraki ina ki sallar jam'i abin da wasu malamai suka faɗa kenan sannan kuma misali wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya kafirai sun ce ba komai bace illa rayuwar mu ta duniya kenan busira da kiyama ba sai suka ce namutu wa nahya za mu mutu mu rayu to kaga ko tunda sun ce babu kiyama asalin maganar nahya wa namutu za mu rayu ne mu mutu duk da yake wasu malamai sun ce na mutu za mu mutu wa nahya ƴaƴanmu za su rayu bayan mu almuhimmu dai waɗanda na kawo su ne misalai don saboda ɗalibin ilimi ya fahimci wannan daga cikin abin da nake son in dan ƙara ƙarƙashin waɗannan ayoyin da kuma bayanai na malamai shine cewa su suna kafa hujja da wannan aya idan ma wannan aya bata yi ba sai su yi ƙoƙari su ƙaryatar da duk fassarar da za a yi da hadisan da za a kawo misali da anka ce wa innahu la ilmun lissa'a annabi Isa la ilmun duk da yake akwai kira ashadda la alamun alama ne ta kiyama sai suka ce a'a ai annabi isa alama ne ta kiyama ba wai zai sabko ba a'a zai mi wato ta yadda matacce da yayi da wane ne da wane ne su ne yake nuna cewa alamomi ne irin na kiyama tunda dan adam ya mutu ya tashi kaga tawili irin nasu sannan daga cikin ababen da suke kafa hujja sai su zo su ce ai Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya ma wani dan adam dawwama ba gabaninka sai su ce to annabi Isa kuma ya gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ayat da take cikin suratu Ali Imran wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi Muhammadu ba komai bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam face manzo ne wanda kuma annabawa sun gabace shi to kaga sai su kafa hujjar irin waɗannan ayoyi su waɗannan ayoyi amma ne sun zo bayanin kan annabawa annaba gaba ɗaya amma shi annabi isa an samu dalilin da ya taksisin sa shi yasa aka yi taksisin sa ina fata an fahimci shi yasa aka keɓance shi kuma hujjar sai sai an ce wa rafi'uka in ka ji rafa a cikin alqur'ani shine ɗaukaka daraja annabi idris Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliya ko yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kaga ta fuskan luga suna son su kore ma'anar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nasoshin da suke nuna annabi Isa zai dawo sai a ce musu a'a da suke wannan zance cewa abin nan ayoyi sun nuna cewa za a ɗaukaka suwa ɗaukaka daraja ne cikin Qur'ani ba gaskiya bane fi'ili shi a kallon muta'alliq ɗinsa su waɗancan Allah ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ce zai daukakar da darajojin su shi Idris Allah ce wa rafa'nahu makanan aliya mun daukaka shi matsayi mai girma duk da yake waɗansu nasoci da ake kawo na ƙarya zaka iske an ce ya tayi sama ne har ya shiga cikin aljanna an dawo da shi duniya waɗannan abubuwa ta tsiniyoyi ne to amma nan sai an ka ce wa rafi'uka zan daukakar da kai ilayya bai ce wa rafi'u darajatika ba da haka yana da kyau masu amfani da irin waɗannan shubuhoyi su yi hattara da kansu wannan ko a larabce ba wata hujja ce gare su ba irin soki burutsu ne na masu son kawo fitina kuma da waɗanda suke ganin sun yi karatu kuma al'amari na Allah ne sabanin fahimta dama abu ne wanda akwai shi sai dai a yi kokarin gane gaskiya kuma da aiki da ita don haka Allah ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta kuma Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce kuma ya bamu ikon nisantarta daga cikin dalilan da ke nuna cewa annabi Isa zai dawo da Allah ce wa yukallimun nasa fil mahad annabi Isa zai yi ma mutane magana fil mahad a cikin tsumman goyo sai ce wa kahlan da kuma lokacin da ya girma to lokacin da aka ɗaukake annabi Isa bai kai waɗannan shekaru na alkuhula ba kenan wannan ya nuna cewa zai dawo a matsayin da yake na kahal sannan yayi magana tun da yanzu an dauke shi bai magana ba kenan idan ba zai yi magana ba shi na kahalun kenan kuma kamar magana Allah subhanahu wataala ta zan ba gaskiya ba don haka sai a yi hattara ka aje wajen karyatar da wato hadisai da ake son a karyata wani bisi a karyatar da alkur'ani ma ba a sani ba Allah kai mu tsari yan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba a cikin waɗannan abin nan wurare mas'ala ce da a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a ƙarƙashin mas'ala ta 107 a shafi na 47 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce inna masala Isa inda Allah misalin annabi Isa a wajen Allah ka masali Adam kamar misalin annabi Adam ne aya ta 59 a cikin Ali Imran wa Adamu khuliqa min turab shi ko Adamu an halicce shi daga ƙasa wa Isa khuliqa min al-hawa shi ko Isa an halicce shi daga iska busar da Jibrilu yayi an gane ko wa Adamu wa Adamu khuliqa min ghairi khuliqa min ghairi abin wa um Adamu an halicce shi ba tare da mahaifi ba ba tare da mahaifiya ba ko uwa ko uba kenan wa Isa khuliqa min um shi ko Isa an halicce shi daga uwa ba tare da uba ba qulna al muradu bit tashbihi malam yace abinda zamu ce abinda ake nufi da kamanceceniya fi wujudihi bi ghairi wasitati abin ana nufin sun yi kamanceceniya ne ta fuskar babu uba aka samar da su ko babu mahaifi wa tashbihu la yaqtadi al mumathala la yaqtadi al mumathala min jami'il wujuhi bal min ba'dha shi ko kamanceceniya ba yana nuna ba yana hukunta almumathalata ba abubuwa sun yi kamanceceniya min jami'il wujuhi ta ko ina da ko ina ko ta kowace fuska bal min ba'dha ta wani sashi kenan in ni kamanta wani abu da wani abu ba ina nufin dukkan su ta ko ina iri ɗaya bane domin in haka nan ne sun koma abu ɗaya kenan dan haka babu abin mamaki bane aka yi kamanceceniya sannan kuma nan da an ka kamanta wato annabi Isa da annabi Adam abin da fi ban mamaki ne aka kamanta da mai ban mamaki domin halittar annabi Adam ta fi ban mamaki da halittar annabi Isa shi ba uwa ba uba aka halicce shi shi ko wannan da uwa ba uba kenan ta annabi Adam ta fi ban mamaki ina fata an fahimce ni dan haka masu cewa annabi Isa Allah ne wal iyaz billah ya kamata su ce shi ma annabi Adamu Allah ne Allah kai mu tsari mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi sai a wato as'ilatul qur'anil karim har yanzu dai abin nan mas'alan mu ta gaba sai a cikin littafin daf'u'i hamil ittirabi an ayatul kitab na Sheikh Muhammad al-Amin shanqiti a karkashin aya ta 67 a cikin suratu Ali Imran a mas'ala ta 43 a shafi na 104 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahimu bai kasance ba yahudi ba ko ba nasare ko a krista kenan walakin kana hanifan muslima sai dai ya kasance hanifan miƙaƙƙe wanda ya karkace ma dukkan addinai sai addini na gaskiya musliman musulmi wanda ya miƙa wuya ga Allah yake yin addini na gaskiya wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahima bai kasance ba daga cikin mushrikai malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja wa amsaluha da tamkarta ire-irenta fil qur'ani a cikin alqur'ani tadullu ala anna ibrahima wa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam lam yakun mushrikan yawman ma suna nuna cewa annabi ibrahim tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi annabi ibrahim bai taba yin shirka ba a wani yini na daga cikin kwanuka li anna nafiyal kawn al-madi لأن نفي الكون الماضي دومي إذا أكا كوري أبو ياكسنشي تندا في قوله وما كان من المشركين bai taɓa kasancewa daga shin mushrikai ba ya dullu al istighraqin nafi wannan yana nuna nutsewa a cikin korewa li jami'i zamanil madi ga dukkan abin da ya gabata kama dalla alaihi qawluhu ta'ala kamar yadda fadar Allah subhanahu wata'ala ta nuna wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl haqiqa mun ba annabi ibrahima shiriyarsa tun gabani وقد جاء في مواضع في مواضع في موضع آخر kenan ya zo a wani wuri ma yuhimu khilafa zalik abin da yake nuna sabanin haka wa huwa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma janna alaihi al-layl lokacin da dare ya rufo a gare shi shi annabi Ibrahim ra'a kaukaban ya ga kaukaban tauraro qala hadha rabbi yace yanzu wannan ubangiji na ne ko ko hadha rabbi wannan ubangiji na falamma afala lokacin da wato ya ɓuya shi wannan tauraron ƙala la uhibbul afilin yace ba na son al'afilina wato masu ɓoyewa kenan ban son ubangijin da ke ɓoyewa falamma ra alqamara bazighan lokacin da ya ga wata ya fito yana haske yana kyalkyalniya qala hadha rabbi yace wannan ubangiji na ne falamma afala lokacin da ya ɓuya qala la illam yahdini rabbi yace idan ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunanna min alqawmi dallin zan kasance daga cikin mutane batatu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan lokacin da ya ga rana ta fito qala hadha rabbi yace wannan ubangiji na ne bai ce hadhihi ba domin wato an hankalta ma wato ma'anar khabar kenan domin an hankalta ma rabbu ana iya cewa hadhihi rabbi sai ce hadha rabbi an hankalta ma wato rabbu ba ash-shamsu ba duk da ke ana magana ne kan ash-shamsu yace hadha akbar wannan shine mafi girma falamma afalat lokacin da rana ta buya ta bace qala yace ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ya ku mutane na wato ni na barra daga abinda kuke bauta ma al-ayat mala yace ayoyi ne a cikin suratul an'am daga aya ta saba'in da shida zuwa aya ta saba'in da takwas. Ya ce, To, wa man zanna rububiyata ghairillahi fa huwa mushrikun billah, duk wanda ya zaton akwai wanda yake da rububiya tafiyar da wasu al'amurra a cikin tafiyar kauni, kamar tafiyar da rana, tafiyar da kaza, ko ko misali tsammanin wani abu halitta ya zamanto Allah, shi ma ya shirka da Allah, kama dalla alaihi qawluhu anil qawluhu ta'ala anil kuffar, kamar yadda fadar Allah ta nuna daga kafirai wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ai ba komi suke bi ba ko suke roko su kafirai na gumaka waɗanda suke matsayin shuraka a ababen tarayya da Allah ba wai abu suke ba in yattabi'una illa dhann ba komi suke bi sai zato ba inna illa illa dhann wa inhum illa yakhrusun ba komi suke yi ba sai kiran ƙarya da kirdado na ƙarya kenan suratu yunus ayata 66 ina fata an fahimce ni kenan tunda su sun nemi wasu ababen bauta suna bauta musu kenan waɗannan sun yi shirka da Allah subhanahu wataala dan ba ana nufin ba su da shuraka'u ba an gane ko suna da shuraka'u amma wanda suke itiqadin wato za su iya zamantowa wasu tsakanin su da Allah shi yasa suka yi shirka to kenan ko dan ga ayoyi da annabi Ibrahim ya ce annabi Ibrahim ya ce hadha rabbi hadha rabbi kenan a zahirin su sai ya zamanto yana nuna kamar annabi Ibrahim ya yi shirka malam yace wal jawabu an hadha min wajhaini to amsar da zamu bayar kan wannan amsa ce guda biyu ahaduhuma na farko annahu munazirun la nazirun shi annabi ibrahim munazirun yana tattaunawa ne da waɗannan mutanen la nazirun ba mai yana kallon taurari bane a matsayin Allah wa maqsuduhu abinda yake nufi at-taslimul jadali wato saki irin yadda ɗan ana tattauna a ce to na sakan maka amma ba wai dan an yadda ba ai hadha rabbi ala za'mikum al-batil yanzu wannan shine ubangiji na akan riyawarku ta ƙarya wal munazir qad yusallimu bil muqaddimati al-batila malam yace mai tattaunawa yana iya saki da muqaddima abinda za a fara da ishi na farko al-batila ta ƙarya tasliman jadaliyan saki irin na jadali na gardama li yufhima bidhalika khasmahu dan saboda ya kwatsi an gane ko shi yufhima ba da ha babba da ha karami ne dan ya kwatse wanda yake tattaunawa da shi abokin jayayyarsa shine li yufhima mun fahimci wannan da kyau ko misali zaka iske mutum zai faɗa maka magana sai ka ce mai to naji abin da ka faɗa to in haka nan ne kaza to kaga ba yayi dan ka yadda da magana shi ba amma dan saboda ka kafa masa hujja da abin da ya faɗa ina fata an fahimce ni falau qala lahum ibrahimu fi awwal al-amr da annabi ibrahim ya ce da su al-kawkabu makhluqun la yumkin an yakuna rabban shi tauraro halitta ne bai yiwa ya zama to ubangiji la qalu lahu kadhabta da za su ce da shi ƙarya kakai balil kawkabu rabbun tauraro ubangiji ne tauraro ubangiji ne wa mimma yadullu li kaunihi munaziran la naziran malam yace abin da yake nuna cewa annabi ibrahim munaziran yana mai tattaunawa ne da su don kafa musu hujja la naziran ba mai yadda ba kenan yana kallon matsayin tauraro a matsayin ubangiji qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala wa hajjahu qaumu mutanensa sun yi jayayya da shi al'an'am aya ta 80 kenan wannan ya nuna maka jayayya ne ake da annabi Ibrahim ba wai shi yake nuna cewa annabi Ibrahim ya yarda da waɗannan taurarin Allah bane an gane ko sannan malin yake cewa wa hadhal wajhu wal azhar wannan daga cikin fuskokin da malamai suka bada amsa shine mafi dacewa wa mastadalla bihi ibnu jarir abinda ibnu jarir ya kafa hujja da shi ala annahu ghairu munazir cewa annabi ibrahim ba tattaunawa ne yake yi da su ba na kafa hujja min qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala la in lam yahdini rabbi in ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunanna min alqawmi dhallin zan kasance daga cikin mutane batatu al-an'am ayata 77 la dalila fihi ala tahqiq bal yace wannan ba shi ke nuna cewa annabi ibrahim ba tattauna ne yake da su ba li anna rusula domin su annabawa ala tahqiq ma to akan magana tantanciya wanda aka tantance li anna rusula domin su manzanni yaquluna mithla zalika suna faɗan wannan tawadu'an dan saboda tawadu'i kankan da kai wa izharan liltija'ihim ila Allah dan su nuna wato iltija'ihim koma wasu ko kyagyautuwarsu kamar da malaman zauri suke cewa kyagyautuwa ma'ana kenan karkata su koma wasu zuwa ga Allah subhanahu wataala ka kauli Ibrahim kamar faɗa annabi Ibrahim wa junubni wa baniya an na'budal asnam Allah ujnubni ka nisantar da ni daga aljambuna kenan ka maida ni nan gefe kuma ni ko wa baniya ni da ƴaƴana an na'budal asnam da mu bauta wa gumaka kenan kamar Allah ka maida ni gefe shirka na gefe ni kuma ina gefe daga nan aka ciro wannan fi'ilin inji malamai suratu Ibrahim aya ta 35 wa qawlihi da fadar Allah an gane ko wa qawlihi da fadar Allah lokacin da Annabi Ibrahim ya ce kenan huwa wa Isma'il shi da Annabi Isma'il rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimaini laka Allah ka sanya mu zamanto musulmai gare ka suratul baqara aya ta 128 to kaga nan Annabi Ibrahim ya ce Allah ya nisantar da shi dama kuma ba akan shirka yake ba domin wanda yake ciki shine da nema a nisantar da shi sannan kuma waje alna musulmai ne Allah ka sanya mu musulmai alhali ko lokacin da suke yin wannan addu'a suna matsayin musulmai tawadu'i ne don sun san cewa shi Allah ba wanda isa ce ba za a bai zai bai isa batar da shi ba kaji annabi shu'aib ma ya faɗi wannan yake cewa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna bayyuwa mu koma akan hanyar ku ta kafirci sai in Allah ya so kiran ku tabbas in Allah ya so haka hakan zai iya kasancewa don mutum ya kiyaye Allah malam ya ce الوجه الثاني أمسى تبيو أن الكلام على حذف همزة الاستفهام waɗansu malamai suka ce a'a an shafe hamzatul istifham ai a hadha rabbi shin wannan shine ubangiji na wa qad taqarrara fi ilmin nahwi ya tabbata a cikin ilmin nahwi inji mallan anna hadfa al hamzati istifhami shafi al hamza ta tambaya idza dalla al maqamu alaiha jaizun idan dai wato bayani wato halin bayani ya bayyana cewa an shafe ta to ya tabbata wa huwa qiyasiyun inda al-akhfash dai daga cikin malaman lugar ake cewa akhfash ya ce qiyasi ne ma'a am tare da am wa duna ha ko ko ba ta kawo am ba kenan ko da an kawo am ko ba a kawo am ba duk dai ana iya samun ta zukira al-jawabu amla an kawo amsa ko ba a kawo amsa ba tunda in an kawo amsa yana nuna cewa akwai tambaya wadda aka shafi famin amsilatihi to sai mallan ya kawo misalai da dama duna am kenan an yi tambaya ba tare da am ba wa duna zikril jawabi ba tare da kuma an kawo amsa ba kenan babu am kuma babu amsa waɗanda suke nuna cewa sai an kawo su amma ana iya fahimta sa qaulul kumait fadak kumait qaribtu wa ma shauqan ila al bid atrabu wala la'iban minni wa dhushibi abu malam yace ai ya'ni malam yace ya'ni aw dhushibi abu shin shi ma awadhu shibi ma'abucin hurhura yal'abu yana wasa abin ban mamaki ne an gane ko malin ya kawo baitutuka da dama wanda yake ina ganin waɗannan baitutukan suna da yawa da baiti na abi khirash al-hudhali malin yace wasmuhu khuwailid da yace rafauni wa qalu ya khuwailidu lam tura fa qultu wa ankartu al-wujuha humuhumu ya'ani ahumuhumu an shafi hamzatul istifham malam yace to wa min amsilatihi duna am ga misalin shi ba tare da an kawo am ba ma'a zikril jawabi kuma an kawo amsa qawlu umar umar bin abi rabi'a al-makhzumi da yace thumma qalu tuhibbuha qultu bahran bahran da haba baba ha karmi ba adadan najmi wal hasa wat turabi yani atuhibbuha shin kana son ta an shafi alhamza wa ma'a am kathirun jiddan amma tare da am wato kenan yana da yawa wani lokaci kenan ba tare da an kawo am ba ba tare da an kawo amsa ba sai a kawo wani lokaci a kawo am sai a kawo alhamza wani lokaci a kawo jawabi sai a shafe alhamza kenan ma'ana ana iya shafe tambaya ana iya shafe hamzatul istifhami kuma ba tare da an kawo am ba ba tare da an kawo jawabi ba wani lokaci sai a shafe hamzatul istifhami a kawo am wani lokaci sai a shafe hamzatul istifham sai a kawo jawabi amma tare da ammalan yace kathirun jiddan ومن أمثلته هنا دقت كم مسلسة مسلسة قول الأسود بن يعفر يعفر التمي التميمي وأنشده سبويه لذلك كنا سبويه يكاون نبيتي لأمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري ina fata an fahimce ni malam yace ya'ani a shu'ayth ibn sahm an shafi al-hamza wa qawl ibn abi rabi'a al-makhzumi da fadar abu rabi'a al-makhzumi badali بدالي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة أم بثماني مالن يتكنا يعني أبسبع رميت الجمرة أم بثماني مالن يتي وقول الأخطل دفتا أخطل إيدك تشن شعراء ندولة الأموية وندكم شيبة نساري yana akan kiristanci yake cewa kadhabatka ainuka amra aita biwasitin ghalasa adh-dhalami min ar-rababi khayala ya'ani akadhabat akadhabatka ainuka an shafe shi malam yace kama nassa sibawaihi ala jawazi zalika fi baitil akhtal hada sibawaihi ya tabbatar da wannan a cikin baiti na imamu akhtal tare da cewa sibawaihi kuma babban malamin nahauna wa in khalafa al khalil duk da yake ya saba ma khalil khalil malamin sa za'iman annaka zabatka sighatun khabariya kenan shi malam yana cewa shi malam khalil cewa sigha ce khabariya labari aka basuwa wa anna am bi ma'ana bal kenan am ta zo bi ma'ana bal ففي البيت على قول خليل نوع من انواع البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغيين ما لا yace akan magana khalil akwai nau'i daga cikin nau'uka na ilmul badi' al ma'nawi wanda ake kira ar-ruju' inda al-balaghiyin da kuma qauli na khansa'u ita ma khansa ta kawo bayani akan baitutuka irin wannan qadam bi ainika am bil aini uwaru am khilta id aqfarat min ahliha ad-daru يعني أقذا بعينك أن شافع الحمزة مالين يتشي وقول أحيها بن جلاحي الأنصاري وما تدري وإن ذمرت سبقا لغيرك أم يكون لك الفصيل مالين يتشي يعني لغيرك وقول امرؤ القيس دفد امرؤ القيس تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر يعني شن أتروه أكشافي وتونن الحمزة وعلى هذا القول akan wannan magana faqariyatul istifham al-mahdhuf wato alamar da za ta nuna an shafe wani abu uluwi maqami ibrahima an dhanni rububiyyati ghairillah daraja annabi ibrahima ta daukaka ta wuce karfin annabi ibrahima ya zaton cewa wani mutum zai yi tarayya da Allah wajen wato ya zamanto ubangiji wa shahadatul qur'ani lahu bil bara'a da kuma shaidar da qur'ani yayi cewa annabi ibrahima ya barra min zalika da wannan wal ayatu ala hadha al qawl tushbihu qira'at ibn muhaysin wannan aya wato akan wannan tafsiri tana tana tamkar qira'a ta ibnu muhaisin an gane ko abin nan da an kace sawa'un alaihim a anzartahum an gane ko kenan anzartahum kenan sawa'un alaihim anzartahum an shafi alhamza ba tare da an kawo alhamza ba kenan a anzartahum ake nufi wa nadhiruha ala hadha alqawl kuma irin ta akan wannan magana ta cewa an shafi alhamza an samu karina ta cewa wato akwai karina wadda take nuna ɗaukaka annabi Ibrahim wato qauluhu ta'ala fadar Allah afa in mitta fahumul khalidun al-anbiya aya ta 34 ya'ani afahumul khalidun shin su in ka mutu shin su zasu dawwama wa qauluhu wa tilka ni'matun tabunnuha alayya a cikin suratu shu'ara aya ta 22 kenan kenan wato tilka ni'matun atamunnuha alayya an abatta bani isra'il kenan wa qauluhu da fatar Allah falaqta hamal aqaba ala ahad alqawlaini kenan magana biyu a akai waɗannan ayoyi waɗansu suna kaddara hamzatul istifham atamunnuha alayya ko ko afalaqta hamal aqaba ina fata an fahimci ni kenan shafi alhamza wani lokaci ana ganin shi wa ma zakarahu ba'd ulama ghayra hadhain alwajhain fa huwa raji'un ilayhima duk abinda malamai faɗa malam yace mafi yawanci suna koma ne zuwa ga waɗannan maganganun guda biyu da muka faɗa kal qawli bil idmar al qawli kama an ce za a kaddara alƙaulu faɗa wadda aka ɓoye ya ƙulul kuffaru kenan kafirai za su ce haza rabbi wannan shine ubangiji na fa innahu raji'un ila alwajh alawwal zai koma zuwa ga amsar da aka bayar ta farko wa amma ma zakarahu ibnu ishaq amma abinda ibnu ishaq ya faɗa wa ikhtarahu ibnu jarir at-tabari ibnu jarir at-tabari ya zabi wannan magana wa naqalahu an ibn abbas kuma ya cirato wannan magana daga ibnu abbas min anna ibrahima kana naziran cewa annabi ibrahima yana kallo ne yadhunnu rububiyyatal kawkab yana zaton cewa wato tauraro ubangiji ne fa huwa zahiru dha'fi abu ne wanda yake mai rauni li anna nususal qur'an saboda nassoshin alqur'ani tarudduhu sun mayar da wannan magana ka qaulihi kamar fadar Allah walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim ya kasance akan hanafiya musliman musulmi wa ma kana minal mushrikin kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba wa qaulihi ta'ala da fadar Allah thumma auhayna ilayka sannan muka yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ittabi' millata Ibrahim hanifa ka bi hanya annabi Ibrahim wato wanda yake ya kauce ma dukkan addinai waɗanda ba na gaskiya ba sai addinin musulunci wa ma kana minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba suratul nahl aya ta 123 da kuma inda Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl a cikin suratul anbiya aya ta 51 haƙiƙa mun ba annabi Ibrahim shiryarsa tun gabani wa qad bayyana al-muhaqqiq ibn kathir babban malamin tafsiri mai tabbatar da zance ibn kathir kina al-muhaqqiq ya tabbatas a cikin tafsirin sa inji malam fi tafsirihi radda ma zakarahu ibn jarir ya mayar da magana ta ibn jarir at-tabari da kina shaykhul mufassirin bi hadhihi an-nusus al-qur'aniyya da waɗannan nasoshi na al-qur'ani da muka kawo kinan wa amsaliha da tamkar su kinan malam ya nuna maka cewa baya jin bakin cikin in wani malami ya faɗi magana ya ce ya ci kuma ya cirato daga gare shi wal ahadith ad-dallati ala muqtadaha da hadisan da ibnu kathir ya kawo wanda suke nuna cewa annabi ibrahim bai taba yin shirka ba ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kama hadisin da aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan abin da aka haifa za a haife shi akan fitra akan tauhidi fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha kenan hadisi ne kuma yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim daga abu huraira wanda imamul bukhari ya kawo shi a hadisi wato na 1385 imamu muslim ya kawo shi a hadisi na 2658 to yan uwa nan ne darasin mu ya kawo karshe a karkashin wannan aya insha Allah ta'ala sai darasin mu na 30 kenan in Allah ya nuna muna abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh